إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mu a markaz ahli sunna jama'a wanda ke ungwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba daya ga wata na rabiul akhir hijira shekara 1444 wanda ya dace da 26 ga wata na goma 2022 muna cikin littafin da ya mawata ta imam malik rahimahullah yau za mu yi darasi na ɗari da tara. darasi na ɗari da tara cikin littafin mawata ta imam malik rahimahullah za mu tashi ina ga muna cikin dai na ga aka ne ko? hadisi na ne hadisin magana ta حدثني عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر حقا cikin babi na ifadul haidu ko ifadul haidu kenan yadda mata masu haila matsayin tsawafinsu na ifada cikin muke يتي وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن أم سليم بنت ملحان استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد هادت أو ولدت بعدما أفادت يوم النهار فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت قال مالك أبن ديكي دي رواية أم سليم بنت هذا كلام بابا أنس بن مالك أنس بن مالك نفسي بابا الشيء أور أنس بن مالك رحمه الله أم سليم بنت ملحان استفتت رسول الله زمتاي فتوى كما زعل صلى الله عليه وسلم وقد هادت أو ولدت بعد ما أفادت تاي حيلة نيتي وأيوة تي باين توافي نيفادت a yawan nahar abin yawa ka to nan sai ce fa'azina laha rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa kharajat manzana sallallahu alaihi wasallam ya ba ta uzini ta huta daga ina daga mina nan magana ce a jumurce masa'alar da yake so kawo ita dai ta samu imma aihuwa imma haila a ranar bayan madarar hajji ran sallah to amma hakan ya wakana haila ko aiwa bayan danawa fi ifada ne nan uzini tabbata ta tambaye uzini lokacin da aka kare kwanakin mina na kenan tahiya gida ita ba ta tsafin kwana ba shi ta nemi uzinin uzinin huta ba tsafirwa da shi ne abinda yake magana shi ne ce fa'azina na na bai ba ta uzinin huta fakar da ta huta ta kama hanyar gida ba tsafin ifada ka ba tsafin wada tsafin wada wannan masala wannan ruwa tana da rauni hadisin da'ifi da rin sinadin hadisin da'ifi ne amma mun karanta baya ruwaya ingantatta ma safiya ce ba abu musulmi ba wanda ta samu jinin haila bayan tawafi na ifada wanda an rubuta aka ci ai ga halin da take ciki ya ce kenan za ta ɗare mana kenan a haifu zata nan ta ce a ta ce ta yi tawafi ifada ya ce ta yi ta ce izan kenan ba magana izan izan la kenan kenan a nan ko da wannan ruwa ya ba ta da inganci amma abin da take hukuntawa ya zo a hanya ingantatta na ta imam muslim ya kare wannan ruwaya kenan ba magana ruwaya ce sinadin da yake da rauni amma masala ya muka bayani ba din an ce ruwa ba ta inganta ba ka ture hukuncin kai tsaye gaba ɗaya abin da yake cikin hukuncin wannan ba naka ba na malaman su kasa abin kenan wannan masala hadisin ya wani yan rauni amma masala da ya kawo tana da tata makarin ingantatta annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada dama ga macen da ta samu jini in dai ta kawo fi ifada ba dora mata ba kafo da magana ke shine kuran to karkashin da wannan ruwa shi imam malik yake hukunci yace qala malikun imam malik yake cewa wal mar'atu tahid bi mina tuqim hatta tuqbil bayt la budda laha min dhalik imam malik rahimahullah yake cewa mace matar da jinin haila ya zo mata tana nuna ya ce tuki hatta tububu za ta tsaya dole ke da ya jiran na iyayi matar da ana nuna ba ta yi tawafin ban tawafin ifada ba shi ke ne ita ce ya ce labud dole ta tsaya ta yi jira na samun damar tawafin na ifada nan da ya magana an tuni mana ta kiyo ba dole ba ya mana mina ta tsaya a makka ba iya ne mata tsaya mina ba wata barta ma'ana ai da mu fada da batai ki dole za ka fata abu a bakkan tahiya gida ba a koma gida tunda ba ta wafi ifada dole ta tsaya ta yi jira jini ya kare ta kon ta yi ta wafi ne fada sai shi ne cewa da budda da hamin dalika amma sai ke bayani wa in kana qad afada fahada ba da ifada amma idan ta yi tawafin ifada ta ƙare fahalar ba da ifada sai ta yi haila haila ta zo mata bayan tawafin bankwana a nan ce fadatar sarif ila baladina a nan babu laifi sai ta kama hanya zuwa garinta kenan ba tare tawafin bankwana ba sai ce fa'in nahu kada ba za ka na fi zalika rukusatin na rasulillah sallallahu alaihi wasallam don ha'ir wannan labarin ma da kace labari ya zo mana na manzon sallallahu alaihi wasallam yayi rangwame ga haka tabbas mun ji bayanin da ya kawo a cikin gabata na ba na safiya wanda da ce ba mu kan karewa ko aka mu hanya kina annabi ya masa rangwame kuma bayani ya kawo kuma madakin ya ka dalilin da aka samu na rangwama daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qal sai ke ce ma malik rahimahullah wa in hadat al mar'atu bi minha قبل أن تفيد فإن كريها يحبس عليها أكثر مما يحبس النساء الدم أمانا yace idan matan ta sami jinin haila amina kahin da ya tawafin ifada to inda kariya ejanta mai kula da ita wanda ya tafi da ita ke da kariya ana ɗaukar fuli wanda kai masa sauran ko haya ce dafa ana haya ta doki ce ta da kuma da balagoro wanda ke nake ɗaukar sai tafiyar ta to shi dole za a tsare shi yau ba da za a tsare shi jiran wannan mata zai jiran ta ko da kwantara aka yi ta shi amma tun da bata tana da uzuri dole tsaya akan kwantara da aka yi ta kai ta zai tsare jiran ta mahi za a da sayan kwana nawa jini ke yi ga mace jinin haila in ta ƙare tukon kenan da ya tawafi na bankwa na ifada tukon ta kama hanya ta ita ta biya ta shiga gawa yake ta dole abu ne a yanzu iya da wahala ganin yanzu ba eja ba raƙumi wani ba ko doki jirgi ne wannan shi ne masa'ala da ake samu a yanzu ko a dama an same ta irin masa'ala wanda mace ba ta da wannan dama in ta ce ta bari a ta yi za a barta kun ba ta damar komawa gida a halin da za a farka kuma ga jinin haila tare da ita tawafi za ta barin tawafi za ta ne fada tawafi ya za ta yi wannan shi maka malamai sun ta kware wanda da shekh zamin taimiyya rahimahullah shi iya ga kan wannan uzuri na wannan darura ya kafa tawar halicin wata shiga irin wannan hali za a kai a barata ba ta damar tafiya daga baya ya bada damar kan darura tana iya tawafinta ta kama hanya wallawa haka da kan ta kamar sun abu malika ya kama sale ta yana fatawa ce ta shi amma yi malamai kan cewa dole ta yi jira ka gaskiya fatawar shi a yanzu za ta yi yanzu misali ɗan fatawar jamhuriyar fiye za ta yi to ɗaya za ta yi ta ta yi aka ƙare jiki da alhazai jirgin ta yi bar da fara mashigin yawo ne za ta yi ka gabata da mota ka ce ta tsaye ta tsaye ta tsaye a kare ta kare jinin da wajen kai ta ka ga dan sai da ruwa ce wanda fatawar shi an ga samuri kawan da ruwa ke gaskiya wallahi ha eh in ka san kai duk da wuce shi ka asara ba ka sauya kai ko da kai da an kai wuce shi kenan kai ka asara tunda kai kai zawa lokaci ya wuce kake na akan nan fatawa ta san saboda da ta zata fa'ida kan wannan darura ta wannan zamani wanda ba daman ajiran aka sai fidyatu ma usiba min at-tayr wal wahsh yanzu sai mas'ala ta fidiya mutum ya kashe tsuntsu ko wata dabba ko ka kashe tattabara makka daidai ne ita ma tsuntsu ce kuma ita ma ba ta bata kan wannan mas'ala ce haddasa ne ya haya an malik an abin zubair an na umar bin khattab kada fi dabu'i bi kabashin وفي الغزال بعنز وفي الأرنب بعناق وفي اليربوع bijafara wannan hukumcin da umar bin khattab yayi fi dabu'i dabu' kura dhib da muke cewa kura ta shahara dhib kelkeci ne lu lu wanda ta lu kelkeci kura ta ce dabu kenan umar bin khattab ya yi magana a kan kura akan kura duk da mutum zai ga zahari tana da wannan niyab wannan niyab tana da hira amma bata cikin dabbobi da aka haramta irin zakoki ne ma na tambaya a saidu a saidu a saidu a saidu na bata saidu ita ma ana harkata ce haka annabi ma nufa tawa ce farar kuna ce kwaya mai tsohon harka maruta ce ta bayan ka sake ce sai za ka kura mahi yawa yan kawai bin tsoron kura mutumin daji bin tsoron kura mun tsoron kura bin tsoron kura mutan daji inda bin tsoron ta bigin ta suke suke suke ta a takaice da kura ba haramu wace ba annabi ya ce ita ma harauta ce ana cinta wanda kan cika tun na baya cikin balogo mara mun karanta wannan hadisi na cewa kura ita ma abin haramta ce to nan mutum kenan sai kashe kura umar bin khattab ya ce to sakamakon ayi magana wanda ya fi wanda ya farauta zai ba da za a misal ko to ya aka yi umar hukunci wanda ya kashe kura zai ba da fidiya ta rago rago za ka yanka a harami kambacin kura da kashe ta harami yana magana kashe kayan harami ko a cikin harami wannan mas'ala ce biyu shi wanda yake cikin harami lazim ko ka yi shigo wanda yake cikin mana aikin liya aikin haifi haramu ne ya yi warauta ko ba a cikin haramin maka ba shi kuma haramin maka ko baka cikin aikin haifi haramu kashe warauta ta cikin maka biyu ne mai harami daban ko da kilo ɗari nawa inda kai cikin harami yanzu kama madina zawa maka kai da juna bane to a hanya bakka shi dole abu hawata bakka shi tana ka cikin harami wannan kuma kana cikin makka cikin haramin makka ko baka cikin aikin haji haramu ne ka taba wani abu na farauta in kai kuma hukuncin guda ne fidiya za ka yi kira umar bin khattab ya yi hukunci akan wanda ya kashe kura zai fidiya ta rago wa fil ghazal idan ka kashe barewa bi anzin ya yi hukunci za ka ba da fidiya ta akuya wa fil arnab in ka kashe zomo bi ana ana me ya kace akuya dan akuya akuya da ba shekara ba dan akuya da ba shekara ba akuya ba dan akuya za bangaren akuya amma wanda bai shekara ba ya zama cikakken akuya ba karama kenan dan karami Allah ya bugu da na akuya za a ba da dan karami dan dan akuya kurin wanda ma karami ya son shi da Hausa a burguma wace ko kuwa taure ba dan taure burguma wace ko burguma ko akuya karama wadda suka shekara ba buzu kuma sunanta kaza ganya amma shi wannan shi wannan hawa malamin dabbobi ne ma shi wannan malamin dabbobi ne ma magana malamin su ne to yi kuma tuka ne mu ne kullum wani bayanin hausa ku shi dai duk dabbar da akwai da shekara ba ita ce ita ce ita ce anak akwai da bata shekara ba kullum anak sunanta ita muke muke hukuncin ta ne yanzu to buzu kuma ce kazanya ce wa take wannan kuma ya yi bayani gaba da wannan kaza ganya ko to dan taure kin to shi da kace da akuya wanda ba ta shekara ba ina hasar ta hasar ta mace ga makamci yace wa fil yarbu an ka kashe me aka ce yarbu yanyawa ta ce yanyawa yanyawa ce yanyawa ce yanyawa za ka ba da jafara jafara ita kuma timkiya ba shekara ba kishi ita akuya ana bangaren akuya ba shekara ba jafara karamin timkiya ba shekara ba wannan hukumci ne na in hal a ce kai farautar tsira wadana abu a tsina wadana su kai kada cikin ka cikin kara na tattare ka ina maka shiga shiga daga daji wadana abubuwa ne daidai kuna karanta su gaske a zumbi a nan da wuya a samu wannan abun a shiga daji zaka samu abubuwa a dajin ma a cikin a tsare kake dajin na zama a tsare kake da ke daji baka ishi a dajin ma ko ka tsaya ma karki abubuwa ne ko hukumci ne da wanda ya zo wa haddathani an malik an abdul malik ibn qurayr an muhammad ibn sirin anna rajulan جاء إلى عمر بن الخطاب فقال إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين نستبق إلى ثغرة ثنية فأصبنا زبيا ونحن محرمان فماذا ترى nan abinda Muhammad bin Sirki ba labari wani mutum ya zo Umar Khattab yace ni dai mun yi tserere da ni da wani abokina ina jaretu ana sahibul li farsain mun yi tserere irin ake da antarama ta koyon yaki akan dawaki guda biyu muna tserere ko muna gasa ta halbi zuwa ga wata koma a cikin taniya cikin duwatsu a ce to mana a yi gwada daɗin hannu a ƙofa kaza kowa ya halbo na ƙofar halba kawa zai shiga wata halba ciki da muna abin ne na gasa muna gasa ta kibiya fa asaba na zabayan sai muka halbe wata barewa gazar zabayan kusan duk ilakunan gurup iri kala-kala amma duk bangaren guda ne bangaren mu a ta bi kun barewa kusan ko barewa akwai zaka nan ma hawa hawa ne ko barewa nan ma nan ma hawa suna daban-daban amma duka nan barewa ce akwai mai zane shara shi akwai mai dabba-dabba duk suna su daban-daban daidai kuna nau'i ne na barewa muna cikin harami wannan abu kai wannan abu sai muka zo ya tambayi umar fa ma za tara umar mana me hukunci akan فقال عمر لرجل إلى جنبه عمر سيجيب ونمتن أدامش يقول تعال وأنا زو زو زو تعال تعال حتى أحكم أنا وأنت كزوم يحكم تنيدا كي كم ونن تنبيتش ميك ما تعيبات قال يقول فحكمنا عليه بأنزل فكم يحكم زي بادا أكويا كجيك بادا فدية أكويا fawallar rajul huwa yaqul wannan bawan Allah sai ba da baya iya magana cewa hadha amirul mu'minin la yastati'u an yahkuma fi zabayn hatta da'a rajulan yahkum ma'ahu wannan shugaban musulmi kenan shugaban musulmi guda shi da kanshi bai iya hukumci kan barewa he ya kira wani fi tare a kamar ya ga a matsayin umar bai dace ba akwai kasawa akwai gajiyawa كان هكا فسمع عمر أولى الرجل سيدنا ابن الخطاب يجي مغنى وانا باو على أبن ديك يقول كم عمر فدعاه يكراوش فسأل وتنبيش هل تقرأ سورة المائدة قال لا قال هل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي كان وانا متمن دمك يحكم تندشي faƙala la ya ce a kinan bai karanta ma'ida ba kuma bai sama waye umar yi kiraya suka yi hukuncin da shi faƙal sai umar ke cewa lau a kabarta ne an na ka taƙarar sutur ma'ida la'auja'atuka la'auja'atuka zarba ya ce inda ka ban labari kana karanta ma'ida wala da na bulala ka da na baka shi da bula da na baka shi da na bula laka to amma baka ce baka sani ba sun maƙal ya ce to ai inna Allah tabaraka wa ta'ala ya kulu fi kitabi Allah mai girma da buwaya yana faɗi a cikin littafin shi ya kun bihi da wa adalin minkum hajjan ba da alka'aba ya ne faɗar Allah subhanahu wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا السيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من أعمكم ألا جهكم بذا وعدل منكم حتى لبلد الكعبة آية الله يكري يقوم إيمان لا تقتلوا السيد وأنتم حرم قبل كشي وروتا كنا تكن حرمين أيك حج ليه يتو من قتله منكم متعمدا وان دغنغم iya cikin aikin haishi ya kashe farauta fajaza mutum makatamin amu zai ba da sakamakon abin da ya kashe na dabba ya jiba sakamakon ya kashe barewa mai zai ba da ya kashe zomo mai zai ba da to wannan allah ya bar abin allah bai ce ba kaza kaza ba da yadda ya haku bihi da wa adalin minku za a samu mutum biyu adalai daga cikin musulmi su za su yi hukuncin da ka kashe dabba kaza in me ya kashe za a diba me ya kamata ya bada ya samu tun biyu musulmi adalai ya ce to kaza za ka bada kuma za a bada hadiyar barakar ka'aba za a bada wannan hadiyar ya kai ta ka'aba ka'aba za a yanka za a yanka ma yan makka yan harami su ci wannan nama na fidiya da kai sakamakon warauta da kai bayan an hana ka auka fara abin miski ne ce a wadda zarka siya mana ko ka ba da dabbar ko a yi kafara ta ciyar da abinci ko ka yi azumi nan menene wannan aya tana bayanin cewa kenan idan mutum ya kashe dabba a cikin aikin haji laifi ne babba kafarar da zai yi ya a zo a diba dabbar da ya kashe a diba mai kamata wata dabba ce tunan alamun labari allah ce ko dabba ce ko ka yi kafara ta ciyar da abinci ya za ka farta yadda abinci za a zo wa'annan ke za a samu mutum adalai guda biyu masu hankali mutane san hukumci ta ce yanzu da wanda da ya kashe misalin kaza ne dabba misali a ce akuya ce ko turkiya ko in ma baka tun da a ce misali za ka yi misali jinar kaza ko ka kaza to yanzu in babu dabba da za a bada he kudi in abinci ne kudin wannan dabba he sun yi kiyasi da ce zai muddi kaza ko sa'i kaza zai misali an aka yi magana zai ciyar da muskini goma to kuma babu kudin sayan ba abu muskini goma abinci to in hukuncin da suka yi abin da zai bada ce da muskini goma ne bai ya ce da su he azumi goma suna da Allah ta adadin zarka siya mana ko adadin muskinin da za ka bada ka kasa sai kai azumi kan bace in mutum ne kamata ka ce baka ce ba baka iyawa to sai kai azumi adadin mutane kamata ka ba abinci ka kasa ba su sai kai azumi adadin mutanen to anan da ta almuhim Umar bin Khattab ya kawo wannan aya kenan abinda yasa ya kira wani ba gajiya bace ba haka Allah ya hukunta in aka samu irin wannan mas'ala ta kashe abun harauta Allah ne ce ya kun bihi da wa adalin minkum mutum biyu adalai su za su hukumci su ma hukumci ya kamata ka bada sakamakon ta za mu zama a ƙasar namu sakamakon abin da kashi ya ce wata abu da rafin awuf wanda kuma na kira abu da rafin awuf ne na kira ba abin da wani wani da na kawo a abu da rafin awuf ne da kuma rashi abu da rafin awuf ya ce kada na bai mafi sharar da aljanna kenan ka yi dan uwa aya ce ta ƙur'ani ta ce mu bi zami kuma da ya ce adalan wannan na kira abu da rafin awuf ne kenan ba wani matsala an yi aiki da doka ne ta Allah subhanahu wata'ala sai yace wa haddathani amalik an hisham bin urwa anna abahu kana yaqul fil baqara fil baqarati min al wahsh baqaratun wa fi shatin min al ziba shatun nan abinda yake ruwayar urwa hisham bin urwa kenan baban shi urwa bin zubair urwa abin da yake hukumtawa shi ma ya ce wanda ya kashe saniyar daji akwai zan daji ko jamus jamus wanda ya kashe saniyar daji zai ba da bakara zai ba da saniya ta gari wafi shatin minin ziba a shatun in ka kashe barewa ya ka ba da akuya shi ma dai haka hukumcin da ya kan wannan masa wannan da sai inganta zuwa ga wani aka dangana magana wancan makufi ne zuwa ga sahabi zuwa ga umar wannan kuma zuwa ga tabi'i kenan maqtu'un zuwa ga shi'urwa tabi'i sai wa haddathani an malik an yahya bin sa'id an sa'id bin musayyib annahu kana yaqul fi hamam makkah idza qutila shatun shi sa'id bin musayyib shugaban tabi'ai sai aka ce sai da musayyib shugaban da wannan abin da aka bincika ne a tabi'ai shine cewa wajen bangaren ilimi da matsayi sai da musayyib shine shugaban su gaba daya wasu na kawo magana ta wannan ta Uwais ba ɗaya bane Uwais a nafta khairu tabi'in na magana ne na wata daraja ta wata fadala annabi ce wais shi ne khairu tabi'in shi kuma wani ɓangaren ilimi ne a cikin tabi'ai shi ne shugaba sadar musayi duk wanda kenan suke almajiransa bai ga annabi ba almajiransa abai shi ne a gaba wajen ilimi da matsayi amma ɓangaren kiyayya ta daraja wancan wais wata fadala ce ta musamman allah ba shi an ce dalilin dai babba abu biyayya ga babu shi sai to kenan sai ibn musayyib shi hukuncin da yake cewa duk wanda ya kashe tattabara ta maka wanda ya kashe ta zai ba da akuya ko tunkiya ko rago ko na akuya kullum mutum aka ce shatin duk wanda dai hudun zai doka ba kayyade ba bangaren tunkiya ne akuya ce duka dai abinda ka bada bangaren kanan dabbobi masu a ce karamin kogoto وقال مالك في الرجل من أهل مكة يعرم بالحج أو العمرة وفي بيته فراح من حمام مكة من حمام مكة فيغلق عليها فتموت فقال أرى بأن يفدي ذلك عن كل فرخ بشاة قال الإمام مالك رحمه الله كيف على الكنش مالك نعم فتفت واتي كبادة وتمسألة يتي أكم متمن ذلك ɗan maka ne sai harami da niyya ta aikin haji ko umara a gidan shi akwai ‘yan shila ‘yan shila na tattabaru na maka misal ka ɗan maka ɗan banda garin garin kuwa betin harami suka tattaba aikin haji a shida ka ɗan maka ne dan makka ne iya da ɗiyan shida ke ɗiyan da tabaru a cikin wani kai sai ya rike su ba ci ba sha ya tafi aikin haji da ya dawo sun mutu shi ne ce wa fi baiti fi rarakun mai mamaka a ɗakin shi akwai ƙananan ya kuma tafi shi da kurkanan ɗiyan da tabaru na makka fa yi gudu aka riye su alai aka riye fatamu suka mutu malaka ita wani ya za'a shi ne faƙala ara malar da shi iya gani hukumcin da zai ba wani bawan Allah da ya rihe ɗiyan tattabaru na makka ya tafi haji suka mutu ina ga bi an ya fidiyar zalika an kulle farkon shatan ta iya shida na wani in goma ne ya ishirin ne akwai a ishirin ko tunkiya ishirin ko rago ishirin kowanne zaman guda yake haka malika zama wanda un hakari katai ya ce ƙala malukun lam'azar asama annafin na'amat za ka talahal muhurin badanatan ya ce kuma bungushe ba ina ji kina ba da iya yawan jin shi cewa duk wanda ya kashe jimina in ka kashe jimina mai aka na cikin burin aikin haji kada malik ce za ka ba da taguwa za ka ba da raƙuma ɗunga kashe jimuna za ka ba taguwa haka malik shi ta haka yake jima gaba kada malik nan kuma ta masala ce ara duk abin da yake hukumci abin da yake don babu nasi zai ce annabi ya ce kuka hukumcin da zai yi na abin da ya hukumci ya ce ni ina ga أن في بيت النعامة عشر عشر ثمن البدنة كما يكون في جنين الغرة غرة غرة, غرة عبد غرة عبد أو ليلة وقيمة الغرة خمسون دينارا وذلك عشر ديت أمي وكل شيء من مستوى abin da yake na kuma da kace shi yake ta ina ga fi bayyanatin na'ama in ka kashe kwanjimuna a yi tauna wata kasa ta kwada kwai ne kato ne ba irin ɗan kwan zaguwa ba malik ya ce wanda ya kashe kwan jimuna iya cikin harami zai ba da ushuru saman da badana nawa ne kudin taguwa za a ma taguwa kudi sai ba da yan jizya ɗaya ushirin ɗaya cikin goma in nuna kudin taguwa nawa ne kudin taguwa jika ɗari biyu to ya da sai ya bar inda da biyu ya bar sai jika 20 kenan in jika 100 ne ya bar jika 10 shine fidiya kishi an ka kashe dan kwan kwatin muna sai yace ya wannan ijtihad markazin mawda kama yakunu fi janin qurrat qurrat abd aw walidatu yace kamar yadda aka ce in ka bige mace ta ciki a cikin da ba ba yake ba magamata wani kutubo ko wani bugu ko kaɗe ta dai sai ɗan ciki ya mutu wasan hukuncin daban ne bai matsayin kisan mai rai ka bige mai ciki ko ka wata wani kashi dai ko ka bige ta wani abin hawa sai aka tabbatar wannan kaɗe ta da kai ko bugunta da kai ɗan cikin ya mutu a hukunci an ta za a ba da bawa bawa ko baiwa ana wasu a wata zamani ce oke matar gora hamsin dinar ana ma wannan da aka ce bawan abinda ya kamata a bada dinari hamsin ne wa zalaka ushur da tukumi wani kuma ushin zai ushe na mai fikin ina ishadi imam malakai ganin imam malakai abu ne sananne a ka'ida shari'a an mutum ya kashe dan ciki na mace abinda yake badawa ɗaya cikin goman diyar ƙoshi kusa misali namiji ɗan aka kashe mutum na wani dinar da ake badawa dinar da wani kashe mutum dinar da ake bada dubu a shara kashe mutum in ba da kuma bane ba in kudi ne dinar dubu ne shi kuma shara ta musulunci wani haka aka shara'anta haka yi shara'a ita mace rabin namiji ne babar dubu ta mace ɗari biyar ne haka shara sun ci tsara mace ita ɗari biyar ne tun da mace ɗari biyar ne kuma an ce za a ba da ɗaya cikin goma na diyata nawa ne kenan dinari hamsin shi ne ushirin ɗari biyar wannan ko a yanzu shara ta yanzu an ka fike mace da ciki waɗi ya zube hukumcin shi in nawa aka yi diyar mace za a ba da yan jizim ɗaya cikin goma misali raƙumi da a yanzu matsalar da ake samu ta wajen diya an komo aiki da asalin al'amarin cewa ana aiki ne da da raƙumi shi ne asali saboda shi kudi canza yake amma raƙumi yan dabba ce raƙun masu ne tushe akan jiya don a yanzu da take mata Allah an aka ce a yi hukunci da dinar abin bai biyuwa zai wahala muna magana zai misali kudus misali dinar yanzu na shari'a a kan garam jika 20 wajen dinar guda wajen jika 87 85 abu tamanin da biyar za mu ce da biyar da wani abu da bakwai da rabi tamanin da bakwai da rabi to zai shiga tamanin tamanin masu dubu miliyan tamanin ko katawan miliyon ne katawan katon kwa a katon na ko kenan karanta miliyon ko karanta miliyon ne ko a katon katon ne katon karanta miliyon ne blisturu ko karanta miliyon ne ko kuwa wani kudi katon kwa kwa mil kati san fuamid a kati san fran a kati san mil kati san mil a ashe katalo ashe katalo fran katalo mil ne mulata ke mulata wani mulata wani mulata wani katalo mil ashe katalo mil ne kenan katalo miliyon kayan da kenan tiye ta mutum miliyon tamanin ne miliyan tamanin za a bada kwanaki wanda ya karanci abin da aka yi a saudiya da aka yi wannan abin na mace da aka yi wanda ba na namina ba wanda a harami wanda bai wani wajen san miliyan aka ba kowane mutum na mutum san miliyan ɗin da jirka san miliyan aka ba su kowane mutum ko ta fami san miliyan san miliyan aka ba su ba kwasa ya masu yi haji sai wa ya kwasa abuwa ne wajen san miliyan aka bada mutum aka ce tuka ce a yi aiki da raƙumi shi sauƙi yanzu raƙumi da ɗari biya ka raƙumi ɗari biya ɗari biya sau kaga ya sauƙi yanzu raƙumi ɗari ne gurin kaga miliyon nawa ta aiki gurin kaga sau ɗari miliyon shi mata ku da sami da miliyon shi ta yi zaman da gaskiya shi sauƙi kuma dama asali annabi ya magana akan raƙumi ne akan raƙumi ne asali kamar ki yaki ne akai akan dinar kenan tun da dinar yawa da ya aiki da asan abu kina ta kashe ne mace in ka kashe ɗana ciki ana ba da ɗaya cikin goma na diyata to shi ne imam malik rahimahullah sai ya kiyasi akan wancan ɗa na mace da kwai na juna wanda da ko suna kwai kwai kwai ɗan ɗa ne ba a yi shi ba shi ne malik kiyasin mana mai kenan shi ne malik ya kiyasin kwai juna da ɗa na ciki Allah ya ce kenan ga adiba kuɗin kudin kudin taguwa nawa ne a raba gida goma ya bada ɗaya cikin goma Allah ba shi ne maliki ne ce kana malik ara ana fi baidatin na'amatu ushur tamna badana ina ga cewa a kwanji muna za ba da ushiri kenan ɗaya cikin goma in jizem na saman badana kudin taguwa kama ya kunu fi jalilin hurata hurata abdu a wadina kamar yadda ake ba da ɗa bawa ko baiwa a kan ɗan ciki na na mace da kashe ina akwai bawa ya bada shi ne ko shi kima ce hurrakin da ake badawa hamsin dinara dinari hamsin ne wa zalika ushur da tukun min dinari hamsin shi ne ɗaya cikin goma na diyar ko yara ya ce wa kullu shay'in min an-nushur aw al-iqbal aw al-buzat aw al-rakhab yace duk wani shawo ne meke ne kusan wannan tsuntsayen shirwa meke shawo duk wasu abubuwa da kusan duk rubuta suke daidai wani masu warauta wannan sun tsaye wani masu warauta dukansu ta fa'in na husaidu su ma harauta ce an kashe shaho ko meki ko za mu ce shirwan duka dai wannan kai ba duka nau'i ne na wannan meki wani hawa ilimi na kuka na kuma ba fa'in na husaidu shi ma dai harauta ce yuda kama yuda sai za ba da fansa ka fara kamar yadda ake ba da ta farauta za a diba za ka sanin muhimmi idan mai harama ya kashe su za a isa maza ke yasi wa kullu shayin fudiya fa fi tadari misal ma kun fi kibari yace duk abin da za a bada fansa da karamin shi da babu da daya misali ka kashe ɗiyar barewa ɗaya ne da uwarta ka kashe ɗiyar jimina ɗaya ne da uwar jimina ba a karfin da duk ɗaya ne in dai zubin mai jimina ce ɗan menene karba ce a ƙarfi duk ɗaya ne da bada ƙarfi duk kiyasin babba za a yi shi ne ce kullum shi fudiya fa fi da kayan mutum ma kullum fi kibari da ba da ake wani fansar shi to ƙaramin shi da bada ɗaya ne wa inda ma masar zalik masar da yadda hurun sagir wal kabir ko ma fi bi masar da wahida sawa da suka ba yaro kashe yaro da babba akwai manci ya ce wani yaro na ƙarfi ne kashe da uban shi ɗaya ne kai shi bana igiyarsa da malamai ne yadda wani kashe mutum ba cari mutumin wani kashe shekara ka za kashe a jiɗe ne taɓanin taba ture ne suke ga akwai bambancin tsoho wanda mai iya da mara iya da mara armi da mai armi da ka je a firansa ya kashe mutum a firansa haka suke bigi diya ya ce a diba a juya diba ɗan gwamro ne diya shi da barci wala ba da wani ba rage rage diya gwamro daban da ta mi iya ne suna gida haka nasu diya diyan iya ta yawa ana yi baka ana yi ba mu iyali miliyan goma ba gwaro miliyan miliyan biyu Allah haka ne abin su a ranar kware gwaro ya tsada fi tsada a ruwa sanar ya ce kenan imam malik ya ce ya yi bayanin duk abin da ake bada fansa na dabbobin wannan da karami da babba duk daya ya buga misali وإنما مثل مثال ولا مثل ذات السكر على خط الصغير الكبير وتمت دا دا بابدا قرمي دا فهما بمدرة واحدة دم تيسو بدا سوا شيما كنا أبون أبون فانسا دا كي وروتا تتيني دا بابدا قرمي دا سيفيدية من أصاب شيئا من الجراد ومفرد تو nan kuma fidiya ga wanda ya kashe fara fara ta kashe kana cikin tafiya malik rahimu Allah yace haddathani yahya an malik an zaid bin aslam anna rajulan jaa ila amr bin khattab fa qala ya amir al mu'minin inni asabtu jaradatan bi sawti wa ana muhrim فقال له عمر أدعم قبضة من طعام ya zo ce ya shiga mummunai wani mutum da ya shiga mummunai ni dai na kashe wasu fari da bulalata na buga na kashe wasu fari me zai yi ya ce ka ba da cikin hannu na abinci kuka kwaso alkama cewa ya kun gaba da cikin hannu zaka ciko na abinci ya gaba da fasa gaba da cikin hannu zaka ba da abinci haka malaka ce mishi wa haddasa ni duk da ruwaya tana da rauni sinadari وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا جاء إلى أمر بن الخطاب فسأله عن جرادة قتلها وهو مولد نمكما شما رواية تكينا cewa wani ya zo umar bin khattab ya mai tambaya kan hwara da ya kai shi iya da harami fa qala umar li ka'ab umar ce maka ka'ab ta'al hatta nahkum zo ka'ab mai hukunci kenan mai hukunci akan kabul na kabul habari ba kabul malik bane ba kabul haba yace ka zo mu hukunci ka abu innaka latajidu darahim a yawa fa qala ka'ab dirham ka'ab yace ya kun ibada ibada dirham fa qala umar umar yace ma ka'ab innaka latajidu darahim ka samu akwai kudin a wajenka ce kun la tamaratun khairun min jarada kurin bangaren wara a bada dabino kurin cikon dabino kawai dabino kurin yayi ya magana kuɗi kurin wannan duka sanadin yana da rauni duk da cewa ya sa an tabbata daga ba ka'ab ya komo daga ra'ayin ba da mafan sa kafara don suna ce fara suna ce asalinta daga ruwa ne daga kihi ne daga bakin teku take tun da ta teku ce ga ce kenan babu fansa kan ta can baya cin su ba ya bayan cewa sai da bar ba ba sai da bar ba sai da bar halakta ko sai da bar ce take haram kenan kan haka suka gama fara ya gama fara da sai da bahar kenan ba ta fansa kuma nan kashi wannan bayan da Allah wa'ala sai fidiyatu man halaka qabla an yanha nan kuma fansa ta wanda ya aski kahin ya soke dabbar shi ya yi aski kenan ya yi jiwa ya yi aski kahin ya soke haddasa ne ya haya an malik an abdulkarim bin malik al-jazari الجزري عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما فأذاه القمل في رأسه فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه قال وقال صم ثلاثة أيام أو أدعم ستة مساكين مدين مدين لكل إنسان أو انصب بشاة أي ذلك فعلت الجزاء عنك abin da yake wannan ruwaya na aski ne ba ma na magana ba kai ciwa kurin kana cikin harami ka samu matsala aka buƙaci aski gashi shi ne hukumcin aski gashi cikin harami shekanar ruwa ta ƙabin ujira yana tare da manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce iya cikin da harami fa zahul qamal firasi sai kwalkwata ta dame shi a ka kusancin da ba wadata kuma ta hiyar doguwa an kautuwa daga tun daga madina zauwa makka ta hiyar ce dai mai tsawo ba san jin rabanci da gida ba dai kun san kun karfata yanzu ne sai an zuwa yanzu ba ta da yawa da ta yawa karfata ni da ko talauci ne me da da da gaskiya su yawa da yaro da ka yaro duk karfata kana kullu kana kana su sakata gaskiya da ta yawa da ba kuma gaskiya da ta yawa kuka zama yawa tambayara masu dauda wani kwalkwata da wani kudi burgus duk ga ɗakin mutane zuwa da zuwa da zuwa a maraya da yanzu a gaskiya ba wanka da gaskiya ba su tsamta da yanzu da gaskiya da da ko ina ga sayan kwalkwata kwalkwata wani mai sauki maganta to a shi ma ke da ta ce ne ya ce ya samu kwalkwata ta dame shi aka kenan abin ya damu فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه أشتبال كننك أسكي داشنك دوكي كننك ربنا فرقتا أما كفارة ذاك يتي سم ثلاثة أيام كي أزمي نقوانا أو شين كفارة أما أزم قوانا أو أو أزم ستة مساكين كتير مسكيني شدة abinci duka muskini muddaini muddaini kowane muskini za a ba shi muddi biyu da kullum insan kowane mutum kenan amsa ke zata yana kenan kenan sa'i uku kenan ko tun da kenan sa'i uku tun da kowane mutum guda rabin sa'i ne ko ka ce da abinci haka a wansu bishatin ko ka yanka dabba akuya ko tunkiya ko akuya akuya da guda ciki ayu dalika fa'alta ajza'a duk wanda kai wannan imadin kwana uku ko ce da miskini shidda ko yanka dabba wanda ukun duk wanda kai annabi a jiza an ka ya san maka shike wa haddathani an malik an humayd bin qais an mujahid abul hajjaj an ibn abi layla an ka'b bin ujra anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lahu لعلك أذاك حوام فقلت نعم يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أدعم أو أدعم أو أدعم ستة مساكين أو انصب بشاة أبن دقيقنا رواية قابل أجرى كبار الأبان جمعنا سلم يتمشي لعلك أذاك حوامك yawa ƙwarin a yanin ganin kwarkwata abin kenan ya kai ma gaya kenan cutarwa ta kai gaya ta wani kwarkwata ta kai na ce mishi na'am ya rasu wannan gaskiya abin ya ishe ni a nan da na ce mishi ya ce duk aka ka aski gashinka wasan salasta ayyam ka yi azumin kwana uku a wata ɗin satan ta kuka ce da miskini shidda a wani sun bishatin ko ka yanka dabba ƙarama don dai sun hannu yanzu وحدثني عن مالك عن عطاء بن عبد الله الخراساني أنه قال حدثني شيخ بسوق البرم بالكوفة عن كعب بن عجرة أنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنفق تحت قدر لأصحابي وقد امتلأ رأسي ولحيتي قملا فأخذ بجبهتي ثم قال اهلك هذا الشعر وصم ثلاثة أيام أو ادعم ستة مساكين وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أنه ليس عندي ما أنصت به abinda ita wannan hanya ta kawo ta wannan labarin dindai ka'abin ujira ke ne yake cewa ja'ani rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa an anfuku ta taqdar li ashabi annabi ya sami sallallahu alaihi ina wani ina murhu ina hura wuta a ƙarƙashin wani murhu ga abokan tafiya ta ke ina musu da ruwa iya da ruwa yana hura wuta don wuta ta kama a halin da ya zo kadamtala a ra'asi walihi ya ce kamala da gemuna da kaina kwakwalwata ta cika kaina da gemuna ƙwarar gina abin da yawa da kwakwalwata ana ganin tahili kwakwalwata ta cika gemun shi da kai shi فاخذ الجماعه النبي كان دقا كاينا دقا دقا دقا ne rubuci na mana daga ne diba cikin shi da abin kenan yawa sun maqali ta man ihlik hada sha'ar askerin gashi da shi take bi aske gashi wasum thalathata ayyam kai azumin kwana uku aw ad'im sita masakin ko ka ce da miskini shita yace alhali adam da wannan magana da ya kan wannan abin guda uku yace wa kad kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alima annahu laysa indi ma ansubu bi annabi san ba abin zai bada ban abin bada ban abin zai yanka bashi dabba zai yanka qala malikun fi fidyat al-adha inna al-amra fi anna ahadan la yaftadi hatta yaf'ala ma yujibu alayhi al-fidya wa in kana al-kafarata إنما تكون بعد وجوبها على صاحبها وأنه يدع فديته حيث ما شاء نصب أو صيام أو سرقة بمكة أو بغيرها من البلاد شي مالك أبن ديك تعلم فدية تا دبنشي دتا وراوتا يعني فدية misali aski ne kai bayan an hana ka kan wannan daruwa ko wani aski horci yake horci da abin da shayi cire gashi ya ce inna al'amar fi al'amarin fidiya ta al'ada ta wani abu da ya dame ka ana kai ya ce al'ada layaftadi ba wanda zai ba da fidiya hatta ya fa'ala ma yi juba'adar fidiya sai ka yi abin da aka wajabta ma fidiya misali yanzu aski ne ƙwaƙwar fidiya ka yanka aski na sanya aski an biya fidiya in aski a heka aski an wurta misali heka cire sai ka yi abin da bayan ka yi abin da aka hana ka ne da kwamfidiya take zama wajibi kanka ya ce wa inna da kafarata inna ma ta kunu ba da wujubiha domin kafara ana yin ta bayan ta zama wajibi ala sahibiya akan mai ita wa annahu ya dawo fidiyata wa haisu ma sha a nusuk a siyam a sadaka ya ce shi mai fidiya ta al'ada mai ita zai aiji ta inda ya so a nusuku ne ma'ana yanka ne zai yi ausiyama azumi ne zai yi sadaka ce ya zama ta wani abu yana ibada bai makka ta abu da gari na balad ya ce ko a makka ko wani gari duk inda ka so kana ibada magana kenan kana ibada a garin kuma bayan maka ba ita fidiya ta al'ada ta irin wannan aski ta ko wani kai ne da aka na kai daban ci ta waccan dabbobi tsara ne to ta ce hajjai malaka da ita ta ta Qur'ani ka hajjai malaka da Ka'aba wata ne an kai ta Ka'aba harami amma wannan ta al'ada a ko ina kana iya badawa ko a Makka ko a garin haka Malik rahimahullah ya ce yace qala Malik la yasluhu lil muhrim an yantiba min sha'rihi shay'an wala yalqa wala wala yuqassirahu hatta yahil hatta yahil illa an yusibahu adha fi ra'sihi fa'alai fidiya kama amara Allah ta'ala malaka ce ka'ida bai halitta bai kamata ba mai harami ya tsigi cire gashin shi ko kaɗan ne bai halitta ya yi aski bai halitta ya sese har sai ya warware haramin da ya ɗoka na hajji ne ko na umara illa hannu su yi bau a sai ya zama ta cutarwa firasi a kan shi to na fa'alai fidiya abinda aka ɗora mai zai ba da fidiya kinan sai ya yi amma fidiya zai yi amma ba shi ba bai kamata ba yi ya ce zai ba da fa'arai fidiya to kama a marhullahu ta'ala zai ba da fidiya kamar yadda allah ya mai umarni ba da ta wala ya zunubi lahu an yi ƙalli ma'azufarahu wala ya ƙasu don ƙamalatan wala ya tsara a mirasi ilal arad wala min jirgin ولا من ثوبه فإن تراها على محل من جلده أو من ثوبه فليطعم حقنة من طعام كأيت مالك إيه ولا مالك يتنسو بي حالتا كما يعني أكا هانا كأسكي تيني كاشي يتي بي حالتا كيكي هورشي كوكا كاشي كل فتا كوكا يتا تكسيرتا كاسكا تكسيرتا كيكاتا ko a cikin mata kamar cikin kalbata ko a rigarka baka cikin kalbata ka yadda ta in wa har mai harami ya ce da kwarfata yadda daga wata ce ko jike shi ya ce da cikon hannun abinci haka ma da tsirin wannan daga lokacin mai alamu salli ala muhammad wa ala ala muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ala ibrahim innaka hamidul majid allahumma barik ala muhammad wa ala ala muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ala ibrahim innaka hamidul majid subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفر الله وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Kuri yake washa.